يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالاته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تاس على القوم الكافرين صدق الله العظيم صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين اللهم ثبت جناني وأدر الحق على لساني وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم وأعوذ بك من أن أغتال من تحتي إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه أيها مسلمي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بركة مدازمي يوم Ubangiji maɗaukakin sarki yana gaya wa annabi sallallahu Alaihi wasallama cewa isar da saƙon Allah wajen bayinsa farilla ne a kan shi. Ya ayyuhar rasulu ya kai manzo na Allah wanda ya aiko ka ga wannan al'umma ta ƙarshe, balligh ma unzila ilaika min rabbi abinda aka saukar maka daga Ubangijinka na hukunce-hukunce na addinin musulunci. daga tauhidi zuwa ibada zuwa mu'amala dai duka ka isar da shi ka isar da saƙon ubangiji ga bayinsa wa in lam taf'al idan baka yi ba fama ballagta risalata duk abin da ka yi in dai baka isar da wato wannan saƙo ba to baka isar da saƙon Allah da ya baka ba baka cikar da amana wanda Allah ya aza maka ba والله يعصمك من الناس to duk lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama yana makka yana kira zuwa addinin Allah sayyidina wato Abu Talib bafansa yana sa masu gadi su kiyaye su kare shi shi maza Allah sallallahu alaihi wasallam a inda yake daddare dai suna nan a tare da shi har gari ya waye to da ya zo madina ma haka ba gushe ba ana masa gadi wato wasu suna zuwa sai Allah da ya saukar da wannan aya wallahu ya'simuka minan nas Allah ubangiji shine zai kiyaye ka daga sharrin dukkan mutane to ayan nan ta ta sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fita ya samu wasu sahabai suna tsaye suna gadin sa yake to kowa ya koma gidansu Allah ya kiyaye ni kuma ba abin da zai same ni nan gaba daga mutane to ta zama wato wannan alama kenan na sha Allah annabi ya isar da saƙon Allah Allah kuma ya kiyaye shi kuma haka ɗin nan ba abin da ya same shi har ya bar duniya
inna Allah la yahdi al kafirin Allah baya shiryar da kafirai ko kuma baya shiryar da waɗanda ya nufo su da kafirci قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم قل يا أهل الكتاب kace ya kuma abota littafi waɗanda an saukar muku taura da linjila lastum ala shay'in ba kan komai kuke ba hatta tuqimu taurata sai dai in kun sai da aiki da attaura wal injila da kuma linjila da kuma kun bi abin da aka saukar muku a cikin alkur'ani tare da wannan annabi manzo na ƙarshe muhammadu sallallahu alaihi wasallama wa ma unzila ilaikum min rabbikum Mhm.
وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا wala yazidanna wallahi yana ƙara da yawa daga cikin waɗannan wato ma'abota littafi ɗin abin da aka saukar maka daga ubangijinka nan yana ƙara musu wato sa- saɓa wa Allah da kuma girman kai yana ƙara musu ɗagawa yana ƙara musu kafirci wato saboda rashin imaninsu da shi wannan abin maimakon ya ƙara musu imani yana rage musu imani yana rage musu wato imani da kuma har imaninsu ma da littattafansu ya zama babu domin can littattafansu ma an ce musu su yi imani da annabin ƙarshe amma ba su yi ba فلا تاس على القوم الكافرين to kar ka yi baƙin ciki saboda makoman waɗannan kafirai azabar wuta da za ta same su kar ta sa ka yi baƙin ciki game da su haka Allah ya nufo su da wannan إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحاً innal lazina amanu sani waɗanda suka yi imani da littattafan Allah sun yi imani da Allah da littattafan da ya saukar da kuma annabawa da manzanni da ya aiko wallazina hadu su ne musulmi waɗanda sun yi imani da annabi Muhammad sun yi imani da dukkan annabawan Allah kuma sun yi imani da Qur'ani sun yi imani da dukkan littattafan da Allah ya saukar wallazina hadu sani waɗanda kuma suka zama Yahudawa wato Yahudawa su kuma wannan wasabuna da kuma sabi'ai masu bautawa mala'iku waɗanda ha- hanyarsu yana tsakanin hanyar yahudu da nasara da kuma majusawa sun ɗibi daga nan daga nan suka haɗa sun yi makansu wani addini suna sallah lokuta biyar amma ba kan alƙibla ba ne suna yi dai kuma abinda suna karantar- kar- karanta a ciki ba a sani ba to su ne sa- sa- sabi'a mhm, wan nasara da kuma nasara mabiya annabi isa alaihi salam su ma dukansu dai gaba ɗaya waɗanda sun kyautata abin da suke yi ɗin nan من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون duk wayannan idan sun yi imani da annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama kuma sun yi imani da allah sun yi imani da annabi muhammadu sun yi imani da alkur'ani kuma sun yi imani da ranar ƙarshe sun yi imani da abin da musulunci sai yake kai wato ya kafa duka kuma suka aikata ayyuka na ƙwarai fala khawfun alaihim wa lahum yahzanun babu tsoro a kansu gobe a lahira babu wani bakin ciki da zai same su idan sun tuba wato لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا لقد أخذ- لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل Ubangiji yana ce mun karbi mun riƙe wato alkawarin Isra'ilawa sun ɗau mana wa'adi cewa za su bi mu za su bi abin da muka aika musu وأرسلنا إليهم رسلا kuma mun aiko musu da manzanni daban-daban da yawa ciki har da Musa alayhi salam da Isa alayhi salam da Dawud da makamantansu كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون duk da alkawarin da suka ɗauka da kuma wa'adin da muka ɗau musu da cewa za su yi imani dukkan manzanni duk manzo da ya zo musu manzannin da suka zo musu ɗin nan duk wanda ya zo musu da abin da ransu baya so cikin abin da hankalinsu bai ɗauka ba Fa- fariƙan kazzabu sashe sun ƙaryata su sashe kuma sun kashe su wato duk abin da dai wa- alkawarin da Allah ya ɗauka musu ɗin ba su cika da shi ba saboda haka manzannin da suka zo musu da su ɗin, duk wani annabi in ya zo musu da abin da hankalinsu bai ɗauka ba sai su kashe shi ko kuma dai wato su ƙaryata shi
وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم wa hasibu Allah ta kuna fitan suna zato Allah Ubangiji ba zai wato ba zai saka musu da wani bala'i ba akan wannan sabo ko kuma wa abin da suka yi na kafirci din nan fa'amu wa sammu sun ka- makance kuma sun kurmace daga wato sun aka- makance daga ganin tafarkin Allah sun haka nan kurmace ba su gajin abin wa'azin da annabawa da manzanni suke musu na Allah sun mataba Allahu alim kana bayan haka sun tuba Allah ya karbi tubansu ثم عموا وصموا كثير منهم bayan annabawansu sun tafi kuwa da yawa daga cikinsu sun makance sun kurmace والله بصير بما يعملون Allah ko yana ganin duk abin da suke aikatawa لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم to daga irin kafirkin da suka keɓe kansu da shi su waɗanda aka wato wa- waɗanda suka ce wato Isa almasihu shine Allah maimakon su ce shi bawan Allah manzon Allah sun ce a'a shine ma Allah وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم amma shi isa alaihi salam almasihu kuwa bai ce musu komai sai abin da ya gaya musu shine ubudullah ku bauta wa Allah shi kadai rabbi wa rabbakum ubangiji na kuma ubangijinku ni da ku dukansa dukanmu bayinsa ne saboda haka mu bauta mishi mu kadaita shi a cikin aqida إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة to duk mutumin da ya hada Allah da wani cikin ibada ya yi shirka da Allah din nan to lalle shi wannan Allah ya haramta masa aljanna kuma makomansa wuta ومأواه النار وما للظالمين من أنصار lalle mazaunin shi a a wuta yake kuma su waɗannan su ne azzalimai waɗanda sun zalunci kansu azzalimai kuwa gobe a lahira ba su da wasu masu ceto ba su da mataimaka لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة haka kuma sun kafirce waɗanda sun ce Allah uku ne wato a- a- a- Allah uba da ɗa da kuma rai mai tsarki وما من إله إلا إله واحد hakika kuwa babu wani abun bautawa da gaskiya ubangiji ne babu wani, wani nasa wani daban da shi shi ne kadai abin ya waje ba a bauta mishi wato babu wani ubangijin da za a bauta masa sai Allah shi kadai وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم to idan ba su tuba wato idan ba su daina faɗin haka ɗin ba lalle waɗanda suka kafirce ɗin nan Allah ubangiji zai ɗanɗanar musu da azabansa mai tsananin zafi أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه har yanzu ba za ta tuba ga Allah kuma su nemi gafara a wurin Allah ba game da wannan mummunan magana da suke faɗa na aƙida والله غفور رحيم lalle Allah shine mai gafara kuma mai jin kai ga bayinsa waɗanda sun tuba ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل almasihu isa ibn maryam din bai kasance komai ba face manzo ne daga cikin manzannin Allah da ya aiko su qad khalat min qablihi rusul akwai manzanni ma sun gabace shi sun wuce a gabansa can daban-ban da shi وأمه صديقة كانا ياكلان الطعام wa ummuhu siddiqa uwarsa kwa mumina sadiqa wato tana dara- a darajar siddiqiya kana ya kula ni ta'am shi da uwarsa duka mutane ne kamar kowa suna cin abinci انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنا يوفكون ka duba yadda muke bayyana musu ayoyi kana ka duba duk bayanin da muka yi musu ta- ake- a ina ne za su bi ina ne za su koma ina ne suke shiga wani lungu za su bi na قل, na ƙarya kenan da na bata
قل تعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا Mhm. Qul ka ce musu, a ta'buduna min dunillahi shin za ku bauta wani za ku bauta ma wani wani Allah ma la yamliku lakum darran wala naf'an da baya mallakar komai baya mallakar al- baya baya iya yi muku alheri ko kuma yi muku cuta ba za ku bauta mishi والله هو السميع العليم Allah kuwa shine majiyin duk abin da kuke faɗa a zukatanku kuma masanin duk abin da kuke ciki قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق Qul ka ce musu ya ma'abota littahi, Yahudu da Nasara, la taghlu fi dinikum, kar ku yi wato guluwi cikin addininku, kar ku wuce iyaka a cikin addininku, ku faɗi abin da yake ba gaskiya ba a cikin addininku.
ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل Wala tattabi'u kada ku bi son zuciyar waɗ- mutane waɗanda dama sun ɓata a can gabaninku, wato kar ku zaɓi hanyar maɓa- waɗan- maɓannata waɗanda sun ɓata a gabaninku ɗin ku bi ta. min qablu wa adallu kathiran kuma sun batar da mutane da yawa su waɗannan wa dallu an sawa'i sabil kuma sun bata daga tafarkin Allah tabaraka wa ta'ala ko kuma dai- daga hanya madaidaiciya لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم
lu'ina allazina kafaru Allah ubangiji yana ce an la'anci kafirai waɗanda sun kafirce daga cikin banu Isra'ila Allah ya la'ance su a bisa harshen sayyidina Dawud alaihi salam da kuma harshen Isa ibn Maryama alaihi salam ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون wannan la'ana ta tabbata a kansu ne saboda sabo- sabawa da suke wa Allah tabaraka wa ta'ala da kuma wato ta'addi ta'adda da suke yi cikin addini كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه kanu la yatanahawna an munkarin fa'alu wato sun kasance wato da dai mumini in ya ga dan uwansa yana abu mara kyau sai ce masa karka yi haka Allah ya hana wannan to amma su ba ba sa hana juna daga abin da Allah baya so kanu la yatanahawna an munkarin fa'alu duk munkarin da suka aikata dinnan ba sa hana juna daga shi sai su ci gaba da shi لبئس ما كانوا يفعلون yayi muni abin da suke aikata dinnan kam ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا tara kasiran minhum za ka ga da yawa daga cikinsu suna abota da kafirai waɗanda sun kafirce da addinin Allah wato a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam yahudawa da nasara da suka saura wato ba abin da suke sai da su aboki kafirai don su haɗa kai, kai da su don su su cuci annabi sallallahu alaihi wasallam da al'ummarsa لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون Tir da abin da rayukansu suka ka- suka gabatar musu din nan wato son zuciyarsu ya sa su a ciki din nan wato Allah ya yi musu fushi saboda al- wato wannan abin da suka shiga ya jawo musu fushin Allah sannan kuma suna mada- su ya jawo musu dawwama cikin azaba na ubangiji madaukakin sarki ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء da sun kasance suna imani da Allah kuma suna imani da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam kuma suna imani da abin da aka saukar musu daga ubangijinsu ta hanyar annabawansu ko kuma ta hanyar annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam mattakhazuhum awliya da basu riƙi kafirai su ne abokansu kuma su ne majibin- majibintansu ba ولكن كثيرا منهم فاسقون sai dai da yawa daga cikin su fasikai ne masu fita daga tafarkin Allah ne shi yasa sun zaɓi kafirai maimakon muminai لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا wato kai ka samu da yawa wato daga mas- mafiya adawa kiyayya mafiya ƙi ga musulmi su ne wato yahuda da kuma mushrikai kafiran makka ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى za ka samu kuma waɗanda su ne sun fi kusa gare su waɗanda sun ce su nasara wato nasara zukatansu sun fi kyau ga zukatan yahudawa da kuma mushrikai saboda haka sun fi kusa ga musulmi da sauran wato da yahuda da da abin da yahuda da mushrikai din su musul, su yahuda su nasara sun fi kusa malamansu da masu ibada daga cikinsu sun fi kusa ga musulmi wajen aƙida ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون abin da ya sa sun zama haka ɗin nan saboda da kawai a cikinsu Mhm.
بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون Mm, don a ci- a cikinsu za ka samu wasu wato masu ibada ma- masu uma- shugabannin kanisa masu wa'azi da sauransu wasu kuma ruhuban masu ibada wa annahum la yastagbi kuma su masu sadau- sadaukar da kai kuma su saukin kai ne ba sa girman kai shi yasa suna wato sun fi sun fi karɓar annabi sallallahu alaihi wasallam da waɗancan ɗin وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق idan sun ji an karanta musu wani daga cikin abin da aka saukar ma annabi sallallahu alaihi wasallam an karanta musu qur'ani tara a'yunhum tafidu min ad-dami sai kaga wata hawaye suna ta sauka daga idanunsu saboda abin da sun sani na gaskiya a cikin alqur'ani din nan wato an ce wannan lokacin da su Jafar sun karanta ma Najashi alqur'ani shine suka yi haka wasu kuma suka ce a'a wasu ne tawaga na, na su Kirista sun zo ziyara wurin annabi an karanta masa alkur'ani a masallacinsa sun yi haka haka dai suka suna cewa wasu kuma suka ce wasu j- wata, wata, wasu tawaga ko kuma wata kungiya wanda shi na jashi ya aiko ta wurin annabi na daga malaman kiristoci na, na, na garinsa kuma na wurinsa su ne da aka karanta musu alkur'ani sun gaskatar sun yi kuka kuma sun, sun musulunta zuwa dai karshen abin da aka faɗa game da wannan aya
ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق Ya- ehe. saboda abin da sun gane na gaskiya يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين suna cewa ya ubangiji mun yi imani da abin da ka saukar faktumna ma shayin ka rubuta mu daga cikin waɗanda sun halarci wannan abu kuma sun yi imani da shi kuma sun shaida da shi وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين wa ma lana la nu'min me zai hana mana imani me zai hana mu imani da Allah da kuma abin da ya zo mana da- daga gaskiya ba abin da zai hana mu mu yi imani da Allah da imani da abin da ya zo mana na gaskiya kuma muna kwaɗayin cewa Allah ubangiji ya sanya mu cikin jama'a salihai waɗanda ya yarda da su ya yarda da aikinsu kuma ya sa su aljanna فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها sai Allah Ubangiji ya saka musu akan abin da suka faɗin da aljanna wanda ƙoramun rahamanta ƙoramun rahama suna ta gudana a ƙarƙashin benayenta halidi na fi su madawama ne a cikin ta insha Allah وذلك جزاء المحسنين wannan shine sakamakon da Allah ya shirya duk waɗanda sun kyautata imani sun kyautata ayyuka والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا سني waɗanda sun kafirta wato sun kafirce wa kazzabu bi ayatina kuma suka ƙaryata ayoyinmu da an sau- mun saukar mu annabawan mu ulaika ashabul jahim su waɗannan su ne ma'abota wuta za su dawama cikin wuta يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda kun imani لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم wato halalin abubuwan da Allah ya halatta muku din nan cin abubuwan da Allah ya halatta muku ko shan su kar ku kar ku haramta kar ku hana ma kanku abin da Allah ya halatta muku wala ta'tadu amma kar ku wuce gona da iri ko kuma kar ku kar ku- kar ku yi ta'adda إن الله لا يحب المعتدين Allah baya son masu wa baya taimakawa waɗanda suna ta'addi وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا wa kulu mimma razaqakumullahu halalan tayyiba ku ci daga abin da Allah ya arzuta muku din nan halal ne kuma tayyib kuma wato halal ne mai daɗi ne mai dacewa ne واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون to wata rana ne annabi sallallahu alaihi wa sallama ya zo masallaci ya yi wa musulmi wa'azi wa'azin nan duk gargaɗi ne akan lamarin wato nauyin addini da yadda za a riƙe shi kada kuma Allah baya barin komai duk wanda ya yi laifi za a kama shi da laifi har aka gama wa'azi dai babu wani batun tausasa da sauransu a ciki to me zai faru sahabai sai abun su ya ya yi musu wuya shine ne suka je gefe sun sun- sun- sun zauna sun yi shawara wasunsu sun ce su dai nan gaba ba za su ci nama ba wasu kuma suka ce a su dai nan gaba ba za su cika ciki ba wani kuma ya ce a ni dai duk wani daɗi kam na rabu da shi wani ya ce a ni kam zan yi azumi har abada ba zan bari ba wasu suka ce ba za mu kusanci mata ba wasu kuma suka ce a'a har ma mu- mu mu shiga cikin wani abu na yanke a ga- gaɓanmu na, na mazatuka ɗin nan gaba ɗaya ma mu zama mu ma kamar mata. To suka yi shawara irin wannan sai labari ya zo wurin annabi sallallahu alaihi wasallam ta hanyar matan shi Aisha da wasu sa- wa- ma- matan shi. Ita matar wato a, ɗaya daga cikin waɗanda suka faɗi wannan magana ta zo. An ganta ba ba tsa- ba tsare ba ta ge- ba ba kitso ba abun nan aka tambaye ta me ya faru ne? Ta ce ta yaya zan yi kitso zan yi abun nan gashi nan shi mijina na yau tun da bai taba ni ba ya kai wata kaza shi ne suka ce to suna dariya sai annabi ya shiga yake mai kai kuna dariya suka ce masa wance ne ga ta nan ta zo ga ta kaza kaza kaza take mijinta kaza kaza ashe to sai ya ce babu laifi a ki- ta kira ma- ma- a kira mata masa mijinta din aka kira shi sai ya ce masa wane yake na yake to ai kun ce kaza kun ce ka wasu su su- kun ce ba ba za su yi na bacci ba wasu ba za su ba za su bar azumi ba wasu ba za su ci nama ba wasu ba za su ci abu mai daɗi ba wasu ba za su kusanci iyalai ba wasu ba sun gir- suna girbe kansu da sauransu to ni kam ba da Allah da wannan ba da wannan ne Allah ya aiko ni ba ni kam zan ci in sha in kusanci iyali in yi bacci in tashi in yi ibada in yi azumi in in karya da ya zuwa ƙarshe wannan shine abin da aka aiko ni da shi ba da irin abin da ko kun shirya ma kanku ba saboda haka ka je tun yanzu ka daina wannan abu kuma iyalinka ta zo kuma ta gaya min abin da kana mata wannan ba daidai ba ne ka yi mata yadda dai lokacin da ta zo gidanka ka je to ya je shi kenan ya bar wannan niyya ya je ya zauna kuma ya sadu da iyali iyali bayan kwana biyu ta zo gudun wurin sitina aisha ta zo ta canza kama ta yi kitso ta gyara kan ta shafe mai da sauransu ta gyaru to shi ne dai allah ubangiji ya saukar ma musulmi duk gaba ɗaya kada ku haramta abin da allah abubuwa na halal da allah ya halatta muku kar ku yi ta'addi kar ku wuce iyaka kar ku wuce wato gona da iri wajen ibada inna allah la yuhibbul mu'tadin allah baya son wato masu ta'adda وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا ku ci daga cikin abin da Allah ya arzuta ku dinnan halali ne kuma halali ne واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون kuma ku ji tsoron Allah wanda kun yi imani da shi dinnan لا يواخذكم الله باللغو في أيمانكم Aisha radiyallahu anha tace anna nasan min ashabi rasulillah sallallahu alaihi wasallam sa'alu azwajan nabi sallallahu alaihi wasallam an amalihi fi sirri suka zo suka shiga suka tambayi matan annabi shi annabi shi kaɗai ya kaɗaita me yake yi فقال بعضهم ya suka ji aka ga musu sun ce to ai wannan mai sauki ne amma ni kam la akulu lahma ba zan ci nama ba وقال بعضهم لا أتزوج وني شيء بزن كسنشي ما تابا وقال بعضهم لا أنام على فراش بزن كنت أكن قدوبا فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال فقال ما بال أقوام سيتارسوا يتي me yasa wasu mutane ɗayansu yana cewa kaza wa kaza duk abin da suka faɗa ya maimaita musu walakin ni ni kam asumu wa uftu zan yi azumi zan bari kuma ina kwanta yana bacci yana tashi wa aqumina raya rabin dare in kwanta rabin sa wa akulu lahma kuma zan zan ci nama wa atazawwaju nisa kuma zan kusanci iyalai faman raghiba an sunnati falaysa minni wanda ya bar sunnata to baya tare da ni shine suka tuba mm.
لا يواخذكم الله باللغو في أيمانكم Allah ubangiji baya kama ku da rantsuwa irin irin da wanda ba ba da nufi ba ولكن يواخذكم بما عقدتم الأيمان amma yana kama ku da rantsuwa wanda ku yi niyyarta فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة to wanda ya rantsa kan wani abu kuma abin bai tabbata ba zai yi kafara na fa- na ɗaya dai it'amu asharati masakin ya ciyar da wato musakai guda wato eh, eh, guda goma kowane ɗaya zai bashi wato rabin sa'i ko sa'i min awsati ma tuqimuna daga matsake- matsake- matsa- matsakaishi- matsakaicin abin da kuke ci da iyalanku ko kuma a tufatar da su a ba su tufafi mutum goma ɗin nan maza ko mata mace a bata abin da daidai za ta yi sallah da shi namiji kuma abin da zai rufe al'aurarsa da shi ko ku- wato goma au tahriru raqaba ko kuma mutum ya inta bawa inda ya rantse kuma ya warware wannan rantsuwa kuma rantsuwan bai tabbata ba faman lam yajid mhm, فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام mutumin da bai samu wani abu na dukiya yadda zai yi waɗannan abubuwa ba ibada na dukiya to yayi azumin kwana uku ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم wannan shi ne abin da zai kankare wato ya ga- ya kawo maku gafara game da wato rantsuwa idan kun rantse واحفظوا أيمانكم ku kula da rantse-rantsen ku wato kada ku yi rantsuwa a banza ku yi rantsuwa in kun yi rantsuwa to lalle ku- ku- ya zamana kun tabbatar abin da kun yi rantsuwa a kansa din nan in kuma ya bai tabbata ba to ku yi kafara كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون haka Allah yana bayyana muku hukunce-hukuncensa waɗanda sun zo a cikin ayoyinsa don ku gode mishi يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون Ubangiji maɗaukakin sarki wato ya aiko annabi sallallahu Alaihi wasallama a ƙasar Makka lokacin da larabawa duka a gunsu giya ba wani abu ba ne suna sonta suna shanta. To, farko dai Allah Ubangiji yana cewa min samaratin na khili wa la'anabi tattakhizuna min sakaran wa rizqan hasana to anan ya nuna cewa yana daga cikin ni'umominsa wato yana ba ku 'ya'yan itatuwa kamar na nan dabino da kuma inabi kuma kuna yin abin sha samaye wato kuna shan abin da zai sa kumaye a ciki to wannan yabo ne kenan a lokacin tukuna ba a haramta giya ba can daga baya Allah ubangiji ya ga yadda barnan da giya tana yi kullum ana faɗa Su- su- su- a- duk da ayoyin ƙur'anin nan da sun nuna mutane dukansu daidai ne ba wanda ya fi wani sai dai wanda ya tuba ya bi Allah da kaza kaza sai ka ga wata kabila ta ce a ai kabilanta ita ta fi kabila kaza a a yi zage zage a yi faɗa a yi faɗace faɗace to kullum haka ana ce wannan sai Allah ubangiji ya hana musu kuma abin nan abin nan abin- abin nan ya ya hana musu abin nan giya amma ba da- da- ya hada ta da abokan yas'alunaka anil hamri wal maisir ana tambayan ka shi giya da caca suna da kyau ko ba su da kyau Hmm? Qul fihima ismu kabiru wa manafi'u a ka- ka- ka- ka- ka ce musu da kwai laifi babba a cikinsu kuma suna da amfani ga mutane to wannan ma nan ma ba haramta giya ba to can kuma daga baya Allah ubangiji yana ce ya ayyuhal ladzina la taqrabu salata wa antum eh sukari hatta wa antum tasukara sai ya haramta ta lokacin sallah yace duk wato kada ku kusanci sallah idan kuna kuna buge wani yana buge kar yayi sallah saboda zai ba- zai barna a cikin karatu ba zai bata ko abubuwa da dama to shine karo na uku kenan an haramta ta lokutan sallah an halatta ta to ba sa ba sa shanta sai tsakanin sallan isha da safe to daga baya sai Allah ubangiji yace innamal khamru To ya ayyuhal ladzina amanu ya ku waɗanda suka yi imani إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون ya ku waɗanda suka yi imani ku sani giya tana daga cikin aikin shaiɗan wal maisir caca tana daga cikin aikin shaiɗan yin wato abin nan abin nan gumaka kamar wato duba da su don a gani to shi ma daga cikin gumakan wato bauta shaiɗan haka nan kuma wato azlam abubuwan da an rubuta a cikinsu in yi tafiya ko kar in yi tafiya kibiyoyi ne ana sanami da su su ma duka duk waɗannan risun najasa ne abun hana abun hani ne min amali shaitan yana daga cikin aikin shaitan fajtanibuhu ku bari kar ku yi shi wato kar ku sha giya kar ku yi caca kar ku yi ka- to duwa dai ƙarshen aya la la'allakum in لعلكم تفلحون don ku tsira saboda haka ku daina irin waɗannan abubuwa inna ma yuridu shaytanu ku sani shaytan yana so an yuqi bainakum al-adawata wal baghdha yana so ya sanya tsakaninku iyayya da gaba fil khamri wal maisiri cikin shan giya da kuma yin caca wa yasuddakum an zikrillah kuma ya hana ku ga bin Allah da ambaton Allah wa an wa an da kuma ya hana muku sallah kan lokacinta ko kuma daidai yanda take فهل أنتم منتهون shin za ku daina waɗannan abubuwa da aka hana muku sai na umar ya ɗaga hannu ya ce ya ubangiji mun daina mun daina mun daina وأ- sauran ma duk sun ce sun daina وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا ku bi Allah da manzonsa kuma ku yi hattara da yin da saba musu فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين in kuma kun juye baya kun ƙi bin wannan umarni da ku sani manzon mu dai babu a kansa sai dai isar idarwa ya idar muku abin da muka gaya masa sauran namu ne da ku ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات sai sahabai sun tambayi manzon Allah sallallahu ya rasulullah wasu daga cikin mu suna shan giya har sun mutu ya za a yi da su waɗannan shine Allah ubangiji yana ce musu laisa alal ladzina amanu wa amilus salihati junahum fi ma ta'imu mutanen da sun yi imani kuma sun yi ayyuka sun yi ayyuka ma- na ƙwarai har sun mutu din nan kuma lokacin suna ta shan giya to lalle saboda abin da suka ci din nan babu wani laifi a kansu Allah ya gafarta musu idza mattaqau idan sun sun sun yi tsoron Allah a rayuwarsu sun bi umarninsa a cikin lamura sauran wato tun da lokacin ba haram ba haramta ta giya ba ba ta cikin waɗannan abubuwa da za a kama mutum da su wa amanu wa amilu salihat Mhm, idan sun yi tsoron Allah kuma sun yi imani kuma sun kyautata ayyuka ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا kana sun yi tsoron Allah sun yi da- sun tabbata kan imani sun yi tsoron Allah kuma sun kyautata aiki والله يحب المحسنين Allah da sonsa yana keɓe waɗannan masu kyautatawa wato yana son ma- masu kyautatawa ayyukansu na imani يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب To, Allah Ubangiji ya faranta haji a kan musulmi. To, a nan yana ce waɗanda wato za su sun ɗauki harami ɗin nan baya halatta gare su su fara- su yi farauta ko kuma su farauci dabbobin de- jeji ba na ruwa ba dabbobin jeji idan sun gani sun gansu ko da kusa da su ma ba za a taɓa su ba. Shi ne Ubangiji yana ce ya yi wallazina amanu. Mhm.
ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب ya ku waɗanda kuka yi imani, Allah yana jarraba ku, ya yana muku bala'i ibtila'i da wani abu daga cikin dabbobin jeji, tanaluhu aidu hannunku ma da hannu ma kuna iya kama shi, wa rimahu da makamanku, liya'lam Allah man yakhafu bil ghaib saboda Allah ya ga ya nu- ya nuna wa mutane ko kuma ya sanar da ku waɗanda suna jin tsoronsa a gaibi idan sun kaɗaita. faman yatada ba'da zalika falahu azabun alim duk wanda ya yi ta'addi bayan wannan ya kashe dabbobin nan bayan ya dau harami to akwai azaba mai tsanani a kansa يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ya ku waɗanda kun yi imani kada ku kashe dabban jeji wato karkuwi farauta na dabbobin jejin nan halin kasance ku kuna harami ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم wa man qatalahu mut- minkum muta'ammidan wanda ya kashe dabban jeji yana eh, wato amdan da gangan jaza'u mislu ma qatala minan nar wato zai zai yi sakamako ya yanka abin da daga cikin dabbobin gida abin da ya dace da irin ab- abin da ya kashe na naman jeji din nan يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين Eh, yahkumu bihi zawa adlin minkum masu adalci mutum biyu gu- mutum guda biyu za su da- ce wannan dabba bare wannan da ya kashe ta yi daidai da tinkiya ko abin nan sai a kai ta can kaba a yanka can harami أو كفارة طعام مساكين ko kuma a ciyar da musakai أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره ko kuma daidai da wannan g- m- m- kowane mudu za a yi masa azumin kwana ɗaya عفى الله عما سلف don a ɗanɗanar ma mutumin da ya yi ta'addin nan a wato sakamako sakamakon abin da ya jawo ma kansa afa Allahu amma salam Allah ya gafarta muku a da abin da kuka yi din nan tun lokacin da ba haramta muku ba ومن عاد فينتقم الله منه wanda ya sake komawa kan wannan abin da aka hana mishi kuwa Allah ubangiji zai rama wato zai azabta shi والله عزيز ذو انتقام Allah ubangiji mabuwayi ne kuma shine mai sakawa waɗanda suka yi ta'addi أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة an halatta muku wato naman naman ruwa naman kogi na te- ko kuma teku in an samu kifaye da sauransu kuna iya ku ci halal ne gare ku da kuma matafiya وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما kuma an haramta muku wato naman jeji dai shi na wanda yake ba na ba na ruwa ba din nan ma- ma dumtum hurma muddin kuna harami kuna dauke da harami to baya halatta ku kashe واتقوا الله الذي إليه تحشرون ku ji tsoron Allah wanda za a tara ku a gabansa gobe a lahira ya yi muku hisabi akan abin da kuka aikata wannan dan uwa ya aiko yana cewa ganin matsayin malam da ubangiji Allah ya masa a zukatan mutane ga yana roƙon malam ya yi bayani ga 'yan uwa da suke ɗaukan makami su fitini jama'a wani nasiha za a yi musu don a samu zama lafiya a ƙasa a cikin al'umma da kuma la'alla sa samu shirye To- a takaice dai fatanmu duk musulmi Allah ya haɗa zukatansu ya tsarkake zukatanmu da zukatansu ya ba mu kuma kamun kai da nisantar abin da Allah baya so abin da ya ɓace a ƙasarmu na Najeriya ba wai mu yi kukan batun su waɗanda sun ɗauka makamai sun ɗauki hukunci hannunsu suna yin abin da suka dama shi ne abin damuwa ba ne abin damuwa salo na cewa karatu duka abin gaba ne dole sai ka samu wani musulmi ka yi mishi wa'azi wani kuma ko musulmi ne ba ka son sai zama kafiri dole sai ka ka kawo ayoyin kafirci ka fassara a kansa wannan abin da ya sa ya koya wa mutane duka zubar da girman addinin musulunci da zubar da jin haram da abin da ya dace ba abin da a cikin musulunci ya fi ka kashe mutum ba abin da ya fi a cikin musulunci ka zo ka kwace haƙƙin mutum ka ci in dai kai musulmi ne dole allah ya kubutar da zuciyarka da kulli na kashe musulmi ya tsarkake gaɓaɓunka daga kashe musulmi hakanan kuma wato ya tsarkake ka daga faduwa a cikin zaluncin mutane da dukiyansu da sauransu to amma idan malami wanda ke shi na koya wa mutane yana koya musu ta'adda irin wannan abin da shi ina yi da harshen shi ya yi daidai da waɗancan suna yi da makami kurum shi abin da ya faɗa da harshensa su kuma suna zartaswa ne an ɗauka musulmi ko ka kashe shi ba komai ka ci dukiyarsa ba komai ko ba haka ba to wannan shi ne ya kamata malamai da sarakuna da ma'aikatan gwamnati da masu hukunci duka da 'yan siyasa duka mu dawo wurin Allah mu tuba mu koma ga Allah mu tara 'yan uwanmu junanmu mu yi wa junanmu nasiha a daina irin waɗannan halaye a Najeriya a samu kwanciyar hankali a samu haɗin kai a samu zaman lafiya a lokacin kana iya kiran 'yan uwanka waɗanda sun balle ko kuma dai sun bigire sun koma jeji suna kashe junansu suna kashe mutane suna bannan kana iya kira su su dawo to amma kai kana nan baka ɗauki makami ba amma maganan da kake faɗa kan musulmi ya halattar da jininsu ya halattar da dukiyoyinsu yana faruwa ko ba faruwa to ina ne wato ina ne wannan da hanyar annabi wajen bayyana addini ai ba a yin haka saboda haka ni ina ce ya kamata duk mutane a ƙasa kamar borno kamar sokoto zamfara da sauransu masu iko da malamai su haɗa kai su samu shugabanni waɗannan mutane su yi magana da su a gyara waɗannan hali amma kafin mu yi haka ya kamata malamanmu su dawo hankali mu koma akan abin da allah ya faɗa da annabi ya faɗa lokacin da shehu suna wani yana wani wata rana muna magana da shi ba sai ba sai na rike na rike sunansa ba ya ce mini kai kana ce shehu usman mutum ke sau shi ma ba ya kashe mutane ba na ce a'a shehu usman bai kashe mutane ba shehu usman abin da aka bayyana an hana mishi idar da abin da Allah ya kallafa shi ya bayyana an hana mishi yi wa'azi an hana mishi ya faɗi gaskiya ko ba haka ba kuma har afka masa ana so a halakar da shi shi ne ya mai da martani ya yi defending kanshi ya yi difa'i da kansa saboda haka jihadi ya tashi dalili kamar annabi a ce ya kashe mutane ai bai kashe mutane ba ba abin da bai yi ba na haƙuri game da mutanen makka ya zo madina ba su bar shi sun bi shi su suka fara zuwa yaƙinsa suka fara karɓar kama mutanen madina suka fara kwace dukiyoyin madina ko ba haka ba sannan annabi ya ce a mai da martani a yi jihadi fi sabil ubangiji ya faralta jihadi saboda haka abin da shehu usmanu ya yi bai saba na annabi sallallahu alaihi wasallam da ya yi ba ba abin da ya yi na barna abin da ya tafi daidai bisa da amma namu din ina ba mu ga jihadin da muka yi na gyara ba sai dai zage-zagen juna wannan kuma yana koya wanda bai kai ba tun da ku manya kuna haka bari yaro ya yi abin da ya ga dama to saboda haka muna fata Allah ya shiryar da mu duka da sarakuna da malamai na kowace area area su zauna su yi tunani su haɗa kai su samu shugabanni waɗannan mutane a gyara su a gyara lamarin Allah dai ya taimake mu mu mun sani ba wai su mutanen nan su suke abun ba a waje ne ake tura su wato kafin abun nan ya gyaru malamai namu da sarakunanmu da masu iko duk mu haɗu mu gyara abun Allah ya gyara shi Allah ya ba mu lada Masha Allah wannan dan uwa ya aiko cewa yana so mala ya karin bayani akan iyakan da ya ya kamata mutum ya yi wa shugaba nasiha ganin yadda wasu shugabanni suke daure mutane ko su yi kisa in an gaya musu gaskiya ko irin wannan zartar da hukuncin kisa ga wanda ya faɗi gaskiya a- ga shugaba shugaba ya daidai kenan ba tare da ya bincika abubuwan da aka yi haka ne ba haka ba
to bisa gaskiya dai kaga a bisa tsarin musulunci manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna mana cewa lalle lalle ne mutum ya yi nasiha a cikin hadisi addinu an nasiha addinu an nasiha addinu an nasiha qulna liman ya rasulullah qala lillahi wa likitabihi wa li- wa lirasulihi wa li'aimatil muslimin wa ammatihim to wannan zai sa duk lokacin da mutum ya ga abu ba daidai ba ya yi wa'azi ya yi nasiha ga sarki in ya ga sarki yana yin abubuwa ba daidai ba zai iya ga masa amma cikin tsanaki da ladabi da tsari yadda ya kamata mutumin da allah ya naɗa shi ya zama sarki ko yaya yake sarki sarautarsa ba dole ne ya kwace wannan sarauta waj- wajen Allah karfi da yaji ne ya karba da gare shi ba Allah ne ya bashi kai kuma kana nan ba a manta da kai ba ba a baka ba to ladabi shine dai ka sallama masa wannan abun da shi yake ina yi amma kuma in ka gan shi yana wani kuskure ka gaya masa kalma kyakkyawan da za ta nuna masa wannan abun ba daidai ba ne eh akwai ka faɗi kalmar gaskiya ga mutum jihadi ne an ce jihadi wanda yake babu takobi a ciki shine ka faɗi kalmar gaskiya gaban sarki azzalimi ko ba haka ba to shine ya kamata kai kana gaya sarki ka gaya masa yadda hankalin shi zai ɗauka ba dukan wato sarakuna kamar sayidina abubakar da sayidina umar da sayidina ali da sayidina usman ba ne ko ba haka ba saboda haka wato za ka gaya masa gaskiya kar ka ɓoye gaskiya ka gaya masa amma shi kuma sarki allah ya bashi sarauta in ba- kafiri ne to wannan ba za mu yi magana kansa ba ma in musulmi ne dole ya sani cewa ɗaure mutane saboda sun faɗi gaskiya ko kashe su sabo- saboda sun faɗi gaskiya ya keta hurumin wannan haƙƙin da allah ya bashi saboda haka sarki ana gaya masa wato yana iya yin yin fushi amma a gargado ba zai saka akan abin da aka gaya masa ya yi ramo gaya don shi ya fi karfi saboda haka ya tuna da abin da aka faɗa na cewa mutumin da ya wa- wato daga cikin abubuwan da Allah yana gafarta zunubi da su ka yi afuwa lokacin da na- kana da ikon karama ka yi ma wanda ya ya yi maka laifi afuwa alhali ko kana da ikon karama ba karama ba ka bar fi sabilillahi to saboda haka shi sarki ma ya yi irin wannan ba daidai ne ya ya dauka ya yi amfani da abunsa kamar waɗannan a, zalimai su fir'auna da namrudu da makamantansu abinda duk wanda ya faɗi kalma sai su saka masa da aiki ya faɗi kalmar rashin biyayya sai su saka masa da aiki wato da bin- da takobi ko kuma bulala ko kuma dai a jefa cikin wani rami ya mutu ba daidai ba ne allah ya taimake mu to masha Allah wannan yar uwa ta aiko ta ce eh, musulunci ya ya nemi mata su girma mazansu kuma ta ce alhamdulillah tana yin haka gwargwado amma mijinta Allah ya jarabce shi da bin matan banza ta yi ta yi ta yi da shi abu ya gagara ita ce ita kuma tana tsoron yanzu ga cutuka na zamani ga abubuwa dai tana kuma tunanin ko ta ta ƙaurace masa me malam zai mata nasiha a kai nasiha dai ta yi hakuri shi mijinta ɗin in yana da manya yana da abokan alheri ta haɗa shi da su su yi mishi nasiha don ba daidai ne kana da iyali ka bar su ka je gun matan banza kuma kaifa kana bin annabi muhammadu kana ce ka dangana kansa kai mabiyin shi ne yanzu in wannan abu aka, ka- aka zo da kai gaban annabi an ce ga abin da kake yi ya za ka yi an ce mutum ya yi tunani tunani din da aka faɗa ai shi ne ka tuna irin waɗannan abubuwa ka tuna yau ka tuna gobe ka tuna kanka ka tuna wasu ka tun- ka tuna duniya ka tuna kuma lahira ka tuna halitta ka tuna mahalicci wannan shi abin da ake bukata saboda haka wannan abin da matanka take gaya maka din nan karshe dan ya fisgo ka ka yi fushi ka ce ta isa ma ta yi maka magana ba daidai ba ne ka tuba ga allah ka koma gare shi allah baya rufe kofarsa na karbar tubanka kowane lokaci ka tuba allah zai karbi tuban ka tuba ga allah ubangijinka ba mai yi maka wani abu a duniyan nan duka wato sai allah ko ma a duniyan nan an yi maka haddi an yi maka je- jefe-jefe an yi maka duk ba to lalle uh, za a iya- za a ce an gafarta maka to amma ai ban da wannan makana da wasu laifuka ai ya za ka yi da su an gafarta maka zunubin zina to amma sauran laif- laifuka fa ba mai gafarta maka su sai Allah saboda ka yarda wato kada ka yarda abin da yake zama tsakaninka da Allah din ya ya zama wofi ba komai a ciki a'a ya zama na tsakaninka da Allah nan a ha- a ta- ya jib- a ci- a cike da ayyukan alheri da halayen kirki wannan shine abin kuma matarka wanda ta gane wannan Allah ya sanya ta zama matarka gobe a lahira ma domin mai- ma tana da hankali ba wai tana kukan kanta bane tana kukan wahalanka ne saboda haka kuma d- duniya yanzu abinda ta faɗa na cewa cututtuka sun yawa ba nan gaskiya ne domin yau ba cutan da babu kuma waɗannan cututtuka duk an san dai wasu 'yan adam ne suka ƙirƙiro su suka sa su a rayuwa don wajen jarrabe-jarraben su na cutar da 'yan uwansu na kashe 'yan uwansu to wannan ya zama yanzu ya za- ya- ya- ya zama abun nan ya zama bala'i ko ba haka ba to saboda haka ni ina ba shi shawara ya tuba ga Allah ya kyautata halin shi da matan shi kuma ya gafarta mata ita kuma kar ta ce za ta rabu da shi ta yi kokari ta zama malami ne gare shi ta hada masa waɗanda yana jin kunyar su ya- wato su gya- su gaya masa maganar da zai sa zuciyarsa zai za ta gyaru kuma ya dawo hanya madaidaici Allah ya shirar da halayenmu ce me ba- me- To- hukuncin me ba wasu Wato, yara ba kyauta ka ba wasu yara ka bar wasu yara ba Na- daidai ba ne zalunci ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da annuman ibn bashir wato shi a babansa ya kira shi ya ce ba da shaida ga ga abin da ya gaya uwarsa ya gaya uwar an- an- an- annuman din ga shi wato ba- ba- uwar bashir bashir ibn nu'man ibn Bashir. to ya ce masa ai wato matar ta matsa mishi ya ba ɗanta wani abu dama yana son ta ya aure ta ma da wahalhalu za mu zuwa kanta wani lokaci insha Allah to sai ya biya abu da yawa ya- sai ya saya ma ɗanta akwai gona gida duk ya yi mishi an ce ko akwai dabbobi ma ya bashi to sai ta ce ba zan yarda ba sai in ka kawo shaida ya ce zan je in kira annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya zo ya ce masa ɗana wannan na bashi kaza na bashi kaza na ya ce to ina so ka ka zama shaida ya ce to sauran- sauran 'ya'yanka fa me ka ba su ya ce ban ba su komai ba ya ce to inni la ashhadu ala jurm ala jawr ni ba zan zama shaidan wato jauri ko zalunci ba ni ba shaidan ba shaidan zur bane ba zalimi bane balle in ba da shaida akan zalunci saboda haka ka daidaita tsakanin matanka ka daidaita tsakanin 'ya'yanka har ma annabi yana bayyana mana in baka daidaita tsakanin mata ma gobe za ka tashi gefe a- a juyi haka yana tafiya wannan yana kusan ƙasa wannan kuma yana sama a ka- a karkace kake saboda haka yadda aka faɗa ɗin nan lalle lalle wato zalunci ne ka daidaita tsakanin 'ya'yanka
Amin.
Ah, ta masha Allah.